بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na nawa sha takwas ne yau ko sha tara sha takwas ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da tara ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin annuniya nuniya ta al'imam al-kahtani wadda muke bin sharhin al-kutufud dawani na dr suhaimi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasi na 25 ko a darasi da ya gabata mun karasa sharhin da dr suhaimi yake mana game da ainihin wato faɗin al'imam al-kahtani huwal man za yukayyifu zatahu wa sifatihi من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو العظيم مكون الاكوان to wajen sharhin wannan ya kawo mana maganar kungiyoyi da suka fara bulla a cikin wannan ainihin wato addini na musulunci ya ba mu misalin firka ta farko da ta fara ballewa ya kawo firka ta gaba haka haka haka haka tun daga jahmiya inda aka samu wani idea daga abu yunus a sai sawaihi har kuma aka zo maganar shi'a su abdullahi bin saba har kuma al'amarin ya sake tahowa aka samu khawarij su kansu a shi'a din suka karkasu ga su akwai alkaramita akwai al'imamiya isna a shari'a akwai ismailiya akwai nasiriya da makamantan irin waɗannan wanda duk ƙungiyoyi ne waɗanda suke na bata sannan kuma daga nan kuma aka samu ainihin wato bullar ash'ariya wato daga ash'ariya shi wanda al-imam abul hasan ibn isma'il al-ash'ari aka ce ya dauki wannan aqida farko ta i'tizal mu'tazalanci daga wajen wato al-jubai muhammad ibn abdul wahhab al-jubai daga nan kuma ya lazumce shi tsawon lokaci mai wato tsawon lokaci sannan kuma sai ya bar shi ya shiga dariqa ta ibn kullab game da abin da ya shafi asifat ibn kullab shine abu muhammad abdullahi ibn sa'id ibn kullab da kuma abin da ya shafi kadar to daga nan kuma akwai wanda jama'a da yawa sun samu zamiya wajen akida ko kuma abin da ya shafi abin nan din ibn kullab kamar ya kawo mana albaqil lani ibn furak isfirayini shirazi al-ghazali shaharistani da fakhruddinin razi wanda sun cika duniya da rubuce-rubucensu da sauran dukkan abin da muka faɗa har kuma zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kawo shekul islam ibn taimiyya wanda shi kuma tasadda ya tinkari wannan babban kalubale wajen kokarin taimako da marawa mazhabi na salafus salih baya da kuma raddi ga waɗannan ƙungiyoyi babu wata ƙungiya cikin ƙungiyoyin nan na ɓata da shekul islam ibn taimiyya bai yi wa raddi ba bai kuma fito da ainihin wato kusakuransu da tuɓa-tuɓansu ba wannan shi yasa ya samu magafta masu yawa a duniya ta koyi wani ɓangare saboda babu wani ɓangare babu wata firka da shekul islam bai yi rubutu a kan ta ba ko bai mai da martani ba a wancan lokacin kamar a sha'ira rafida sufiya da sauransu da haka sai mutane suka rabu gida biyu game da shekul islam ibn taimiyya akwai firka da suke koyi da shi suna ɗaukan maganganunsa a matsayin makoma suna ganinsa lallai shekul islam ne na gaske daga cikin ainihin wato ajalli huffaz ahlul milla kuma suna ganinsa daga cikin manya-manyan huffaz na wato wanda wannan addini na musulunci ya samu wanda suka bawa addini gudunmawa duk da cewa a lokaci guda kuma akwai wanda suke bid'antar da shi suna ganin shi ma batacce ne balma suna aibata shi wato wato yuzri alaihi ithbati as-sifat suna aibata shi da cewa yana cikin masu tabbatar da sifat na Allah madaukakin sarki da wannan haka ana nan kuma da ja ahlul kalam kal jahmiya wal mu'tazila su kuma sai suka sanya alqadim akhassu asma'illahi ta'ala wanda shi ma mun tattauna akan alqadim wanda a cikin usulubi da salo irin na salafus salih ba sa amfani da alqadim a matsayin sunan Allah wannan kamar lafazi ne da wato almutaakhirun suka dinga amfani da shi wanda fadin al-awwalu shine yake da asali a sunna a alqur'ani da kuma abin da ya tabbata wajen malamai huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin har zuwa karshen abin da muka tattauna sannan mun shiga kusan gaba ta gaba ko babi na gaba Allahu azza wa jalla malikul mulki malikal mulki Allahu jalla wato azza wa jalla malikul mulki ko ko kace malikal mulki mustawin ala arshi ba'inun min khalqi wato Allah maɗaukakin sarki shine mamallakin mulki wanda ya daidaita al'arshi kuma wanda yake ya nisanta daga ababen halittarsa to a ƙarƙashin nan ne muka karanta baiti na 46 subhanahu malikan alal arshi stawa wa hawa jami'al mulki was sultani cewa subhanahu tsarki ya tabbatar masa malikan shine mai cikakken mulki alal arshi stawa wanda ya daidaita al'arshi wa hawa jami'al mulki kuma ya tattare dukkan nau'o'in mulki wasu sultani da iko to shine muka fara magana game da kalmar subhana inda ya ce yunazzihu rabbahu al'imamul kahatani a nan yana ƙoƙarin tsarkake ubangijinsa amma la ya liko bihi daga barin abin da bai dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi sa ya amfani da kalmar subhana wa kalimatu subhana ta'ani at-tanzih kalmar subhana ko tana nufin at-tanzih tsarkakewa bai halatta a gaya wa wani ba Allah ba kalmar subhana babu wani wanda kasetarsa da tsarkinsa ya kai a yi amfani da kalmar subhana a kansa in ba Allah ba li'anna ha tufidu tanzih al-mutlaq domin kalmar subhana tana fa'idantar da tsarkakewa mutlaq mutlaq wato mutlaqa ga dukkan annaqais wato dukkan wasu abubuwa na tawaya wal uyubi da aibobi waɗanda suke bujiro wa ɗan adam da sauran ababen halitta to su ake korewa Allah in aka ce subhana da aka babu wani mahaluki wanda ba shi da wani tasgaro ko wata tawaya ko wani abu wanda har ya cancanci a yi amfani da kalmar subhana a kansa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka abin nufi dai anna tasbiha khasun billahi rabbil alamin kalmar tasbihi tsarkakewa ta hanyar tasbihi wannan kalma ce da take banci Allah azza wa jalla wa man adafahu ila ghairillah har ma malai ce duk wanda ya jingina kalmar subhana zuwa ga wani ba Allah ba faqad kafara kama sayati fil misal kama yanda misali zai zo allazi bayyanahu an-nazim rahimahullah min qawlihi falyaqul subhani ba'da qalil wa hadha amrun waqa'a fihi ba'd mutasawwifa wanda wasu daga cikin sufaye sun fada cikin wannan kuskuren sai ya ci lahu mazida bayanin insha Allah anan muka tsaya ko qala al-muallif rahimahullah al-maliku ismun min asma'illah al-doktor Suhaimi ke cewa kalmar al-maliku da Imam al-Qahtani amfani da ita cewa subhana malikan subhanahu malikan kalmar al-maliku ismun suna ne min asma'illahi jalla wa'ala daga cikin sunayen Allah mabuwayi mai daukaka alallahu jalla wa'ala Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salam. Allah maɗaukakin sarki shine wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi almaliku mai cikakken mulki, alƙuddusu tsarkakakke assalam kuma aminci. Suratul Hashir aya ta 23. wa kala tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce maliki yaumiddin Allah shine mai cikakken mulki mai iko da mulki ranar sakamako ranar alkiyama suratul fatiha aya ta hudu wa fi qira'atin sab'iyya a cikin qira'a wato qira'a qira'atu sab'a kira'o'in nan guda bakwai akwai malik yawmiddin su suka yi amfani da malik yawmiddin wa qala ta'ala malikin nas Allah ta'ala ya kuma cewa shine mamallakin mutane suratul nas aya ta biyu wa qala tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce qulillahumma kace allahumma malikal mulki Allah shine mamallakin mulki tutil mulka man tasha ya Allah kai ke ba da mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kake fizge mulki daga hannun wanda kaga dama wato izzu man tasha kai kake buwayar da wanda kaga dama ka girmama shi wato zillu man tasha kai ke kaskantar da wanda kaga dama biya dikal khair alheri gaba ɗaya yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai cikakken iko akan komai suratu ali imran aya ta 26 wa qala tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace tabarakal ladhi bi yadihi almulku wanda mulki ke hannunsa albarkarsa ta yawaita shine Allah ta'ala suratul mulk aya ta 1 wal ayatu fi hadha albabi kathira ayoyi a wannan babi na cewa Allah shi adda mulki wannan ayoyin a wannan babi suna da tarin yawa wa qad yusammal makhluqu malikan duk da cewa akan ambaci abin halitta da malikan sarki ko mai mulki walakin laysa maliku kal maliki sai dai sarki ba kamar sarki ba eh mai mulki ba kamar mai mulki ba ina fata an gane fal maliku dayyanu mulkuhu mutlaq wane mutum al maliku dayyanu mulkuhu mutlaq wane ne mai wannan sufar in ba Allah ba maliku dayyan wato mai cikakken mulki addayyanu mai yin hisabi mulkuhu shi wannan mulkinsa mutlaq saki ba kaidi ne babu ba shi da wata iyaka a mulki ba shi da wani yanki da iyanan yake mulka mulkuhu mutlaq shi ke mallakar duniya shi ke mallakar lahira shi ke mallakar samai ya kuma mallaki kasai subhanahu wa ta'ala bilabtida'in ba tare da farko ba walantiha'in ba tare da karshe ba yanzu an san tinubu lokacin da ya hau mulki an san lokacin da tenuwarsa za ta kare Allah maɗaukakin sarki mulkinsa ba irin wannan ba ne an san sarki ga shekarar da aka naɗa shi kuma ga shekarar da ya mutu ya ban mulki ko kuma aka sauke shi saboda haka wannan mulkinsa ba mutulak ba ne sannan tinubu yana mallakar ko yana mulkar najeriya da ya taka taku ɗaya ya fita daga najeriya shi ba shugaban ƙasa ba ne baya mallakar nijar baya mallakar ainihin wato kamaru wanda suke makotaka ko gane ko wani abu mai kama da haka kaga mulkinsa mai iyaka ne ba mutulaki ba ne sannan mulki ne wanda yake da farko kuma yake da ƙarshe shi ko mulkin Allah subhanahu wata'ala mutulak ne bai da farko bai da ƙarshe sannan kuma mulki ne sakakken mulki wal maliku min al makhluq lahu bidayatun wa nihaya amma aka ce mulki ne a hannun wani abin halitta to mulki ne da yake da farko kuma yake da ƙarshe wa mulkuhu mahadudun dukkan wani mai mulki duk ƙasaitarsa to mulkinsa mahadudun iyakantacce ne wa mahasurun ƙididdigagge ne wa ƙalilun kuma ɗan ƙanƙani ne daina kallon faɗin masarautar mai mulki daina kallon faɗin inda ya mamaye yake mulka mulkinsa ƙanƙani ne akwai nahiyoyin da ba a hannunsa suke ba ba shi yake mallakar su ba shi ko Allah subhanahu wata'ala shi ke mallakar komai da kuma kowa subhanahu wata'ala wala yu'addu shay'an bin nisbati li mulkillah duk mulkin mai mulki duk irin faɗin ƙasar da ya mulka duk irin yanda yake shimfiɗa mulki a ƙasarsa wai wannan mulkin nasa ba a ƙirga shi ba kuma a lissafa shi a matsayin mulki bin nisbatil milkila in an danganta shi da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala huwal maliku dayyanu in ba shi ba sarkin garinku sunansa sarki kawai amma bai yi kaɗan ya yi kaɗan bai isa ba a ce masa dayyanu amma Allah madaukakin sarki shine al-maliku dayyan kama yaqulu an nafsihi yawmal qiyamati kama taqaddama kaman yanda Allah ta'ala zai fada wa kansa a ranar tashin alkiyama kaman yanda bayani ya gabata Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yawma ai ina jin ba iya ba Allah ansa ko limanil mulkul yawm Allah da kansa yake cewa lillahi alwahidil qahar alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma alyawma inna Allaha sari'ul hisab wa qawluhu 'ala al'arshi istawa al-imam al-qahtani da yace ubangiji ya daidaita a al'arshi al'arshu dinnan a azamul makhluqati 'ala al-idlaq ba a yi wata halitta mai girman al'arshi ba saki ba kaidi wannan babu wata halitta cikin halittun da Allah ya halitta gabaki ɗaya girmanta faɗinta ya kai al'arshin Allah ita ce in ana neman a azamul makhluqat mafi girman ababen halitta alal idlaqi saki ba kaidi al'arshi ce wa huwa akbaruha ita ce mafi girman halittar Allah wa laysa al'arshul mulk amma fa al'arshi ba a fassara ta da mulki a ce alal arshi stawa ko kuma a fassara kalmar al'arshu a ce ayi mulki kama ta qulu ba'd dawa'ifil munharifa kaman yanda wasu kungiyoyi karkatattu na bata suke fassara al'arshi da ma'anar mulki wai al'arshi kaga wata halitta ce mafi girma cikin halittun Allah amma wai ba za su ce al'arshi a matsayin halitta mafi girma ba sai ce al'arshi ana nufin mulki walaysa huwa al-kursiyu al'arshi kuma ba ita ce kursiyu ba kursiyu daban al'arshi daban ai cikin qur'ani ma yace wasi'a kursiyu hussamawati wal ard ko wasi'a kursiyu hussamawati wal ard kaga kursiyu daban al'arshi daban amma ita kanta kursiyun Allah ta'ala ce girmanta da fadinta ta yalwaci sammai da ƙasa kamar yadda zamu ji nan gaba kaɗan kama ta ƙulu ta ƙulu dawa'ifun ukhra kadhalik kamar yadda wata ƙungiyar daban ita ma tana cewa wai al'arshi kursiyu ce na fata an gane suna ƙoƙarin su karkatar da ma'anar al'arshi a matsayin al'arshi da aka wasu sai su al'arshi ana nufin mulki duk sanda suka ci karo da kalmar al'arshi to sai su fassara ta da mulki duk sanda wasu kuma daga cikin wasu ƙungiyoyin in suka tashi sai su fassara al'arshi da ma'ana al-kursiyu balil arshu bari ka ji al'arshu al'arshi saƙafu jami'il makhluqat ita ce rufi ta dukkan sauran halittun Allah yanzu yanzu ba muna ƙarƙashin wannan rumfa ƙarshen me yayi mana rumfa wannan kwanan ne da aka sa a saman rumfa ko to al'arshi ita ce kaga yanzu mu duk muna nan ƙasa da mu da kayan recording da wayarin da kaza duk muna nan wannan ita ce ta yi mana rufi to al'arshin Allah haka ta yi wa halittun Allah gaba ɗaya kamar rufi duk suna ƙasanta wa huwa sarirul mulk shi kamar ka ce gado ne na ƙasaita na mulki wa ma'a izamihi wa kibarihi duk da girmansa da ƙasaitarsa fa innahu makhluqun min al amma fa al'arshin nan halitta ce daga cikin halittun Allah والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يزدد بخلق الأرش شيئا bai daɗu da komai ba da halittar al'arshi kar ka kalli girman halittar al'arshi da ake faɗa ka ɗauka ta ƙara wa Allah ƙasaita da buwaya da girma al'arshi halittar ta bai ƙara wa Allah komai ba kamar yadda yanzu in mai mulki yana iya samun credit ya samu a yaba masa kila a ce cikin gwamnonin Najeriya ba wanda ya aiki irin nan saboda yayi wasu project da duk Najeriya kila babu wanda yi kaga wannan project ya ƙara masa mai girma ya ƙara masa ɗaukaka da credit mutane da yawa sun san shi har ma an kwatanta shi da sauran wasu gwamnonin da ba shi ba to al'arshin Allah bata daɗi Allah da komai ba walam yanqus kuma ba za ta rage shi ba lau arada ifna aha bi zalika shay'an ba za ta rage Allah da komai ba da Allah zai nufi ƙarar da ita ƙarar da ita ba zai ƙwarzani Allah da komai ba subhanahu wa ta'ala an gane ko ma'ana amala yana so ya nuna mana halittar al'arshi ba ta ƙara Allah komai ba rashin halittar al'arshi inda Allah bai halicce ta ba ba za ta rigi Allah da wani abu ba li'anna Allah azza wa jal domin Allah mai girma da buwaya ganiyun anil arshi mawadaci ne ga barin al'arshi ba wai ya halicce ta don yana da bukatar ta ba wa amma dunal arshi ballantana abin da ke ƙasan al'arshi ma'ana ubangiji mawadaci ne ga barin al'arshi da abin da ke ƙasan al'arshi wa mimma yadullu ala anna al'arshi azamul makhluqat na daga cikin abin da zai nuna maka al'arshi ita ce mafi girman halittun Allah qaulullahi subhanahu wa ta'ala faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul arshil azimi, wa huwa Allah shi ne rabbul arsh, Ubangijin al'arshi, al'azimi mai girma, da an ce al'azimu sai ya zama sufar al'azimu tana komawa ne zuwa ga rabbu, zuwa ga Allah. amma da yake girman ana mayar da shi zuwa ga al'arshi sai aka ce wa huwa rabbul arshil azimi da aka azimi tana komawa ne zuwa ga al'arshi ubangijin al'arshi mai girma suratul tauba aya ta 129 subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifuna subhana tsarki ya tabbata ga rabbi samawat ubangijin samai wal ardi da ƙasa rabbil arshil rabbil arsh ubangijin al'arshi amma ya sifuna daga abin da suke sufanta shi da shi suratul zukhruf aya ta 82 fal arshu kenan al'arshi azimun mai girma ce bin nisbati in ka danganta ta lisa'iril makhluqati da sauran halittu ababan halitta wa mal makhluqatu jami'an wai ababan halitta gaba daya basu zama wani abu ba fi ma fiha min samawat duk da abin da ke cikin halittun gaba daya na sammai wa aradina da kasai fil arshi in ka kwatanta su da al'arshi ba wani abu bane ma'ana gabaki ɗayan halittu tattara hadda sammai da ƙasai duk in ka tattare su ba wani abu bane in ka kwatanta su wajen girma ba su kai al'arshi ba in kana so ka gane girman al'arshi sai aka ce illa ka halaqatin mulqatan fi ardi falatin yanda zaka iya gane ko ka iya suranto ka kwatanto ka hararo girman al'arshi sammai gaba daya daga na ɗaya zuwa sama ta bakwai kasai tun daga ta ɗaya zuwa ta bakwai da sauran halittu gaba ɗaya da in ka haɗe su in ka sa su a al'arshi ka halakatin kamar ƙawanya ne zobe mulƙa da aka jefa shi fi ardi falatin a cikin dokar daji kamar ka ɗauki zobe ka duba ƙungurmin daji ka jefa wannan zoben idan ƙungurmin daji ya san da shigowar ƙawanyar zobe cikinsa, to za ka tattara sammai da ƙasai ka ɗora a al'arshi al'arshi ta san an ɗora mata wani abu. Haka abin kawai sai dai imani. Ina fata an gane. Wani hadithin Ibn Abi Shaiba ya fitar da shi fil arshi a cikin al'arshi. wa abu nu'aym haka abu nu'aym ya fitar da shi fil hilya a cikin hilya mujalladi na 1 shafi na 166 wa abu shaykh fil azama abu shaykh a cikin al azama shi ma ya fitar da wannan mujalladin sa na biyu shafi na 648 zuwa da 49 wal baihaqi haka imam al baihaqi fil asma'i was sifat a hadithi mai lamba ta dubu takwas da ɗari shida da dubu wato hadithi mai lamba ta 861 afwan walil hadithi turuqun ukhra wannan hadithin yana da wasu hanyoyin daban zakara hal albani fi sahiha wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya ambace su a cikin silsila as-sahiha a shafi na 109 wa qala yace wa jumlatul qawli magana dai a dunkule annal haditha bi hadhihi turuq wannan hadisi in aka hada sauran hanyoyinsa sahihun ya inganta cewa al'arshi sammai gaba ɗaya da ƙasai da dukkan halittu in an kwatanta da al'arshi kamar ƙawanya ne ko zobe a jefa fi ardi falat ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce zul'arshil majid zul'arshi al-majid ma'abocin al'arshi mai girma yanzu kaga majid tana koma zuwa ga zul arshi din suratul buruj aya ta 15 wa qala ta'ala rafi'ud darajati zul arsh ka duba yanda Allah yake nuna al arshi ta sace rafi'ud darajat mai ɗaukaka darajoji zul arsh ma'abocin al arshi mai al arshi suratu ghafir aya ta sha biyar waƙala ta'ala fi wasfi jibril alaihi salam Allah ta'ala ya faɗa wajen sufarta mala'ika jibrilu alaihi salam ce zi kuwatin inda zil arshi makinin zi kuwatin ma'abocin ƙarfi inda zil arshi makin mai babban matsayi ne shi a wajen mai al'arshi mala'ika jibrilu kenan Allah ya kira shi zi kuwa cewa jibrilu yana da ƙarfi Allah ya ce ma'abocin ƙarfi sannan makinin mai babban matsayi ne shi jibrilu inda zil arshi a wajen mai al'arshi shine Allah suratul takwir aya ta 20 ay inda sahibil arsh wa huwa Allah subhanahu wataala a wajen mai al'arshi shine Allah subhanahu wataala wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma ce Allahu allazi rafa'a as-samawati بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات شيني وند يدوكك سمي بغير عمد ترونها با تاره da wani matokari da ake iya gani ba ba tare da wata dirka da ta rike sammai din taraunaha da kuke gani ba thumma stawa ala al'arshi sannan kuma ya daidaita a al'arshi suratul ra'd aya ta biyu wa qala subhana Allah subhanahu wata'ala ya kuma cewa wa kana arshuhu ala al-ma al'arshin sa ta kasance akan teku akan ruwa suratul yunus aya ta uku fa hadhihi waɗannan ayoyi adillatun ko fa hadhihi adillatun waɗannan dalilan واضحة بيننو دالة سنا نوني على أن الأرش مخلوق سنا نوني تيوى للي الأرش فا مخلوق ياشي إتما أبن, أبن هالتاج وأنه كما ودنن دليلي سنا نوني تيوى الأرش نن أعظم المخلوقات إتتي مبي جرمان أبابن هالتا وأنه ليس الكرسي كما من فهمت الأرش با إتبت كرسي كرسي دبان الأرش دبان وليس السماوات وليس الملك كما الأرش با إتبت سمي با كما با ملكي أكي نفيد الأرش با ومما يدل نادق أبن كنوني على أن الأرش كنوني تشوى الأرش مخلوق قبل الكلمي al'arshi aka fara halitta kafin a halicci alƙalamin ƙudura sai da Allah ya fara halittar al'arshi daga cikin abin da zai nuna mana haka ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kataballahu maƙadiral khala'iki ƙaulan nabi sallallahu alaihi wasallam kataballahu maƙadiral khala'iki Allah maɗaukakin sarki ya halicce, Allah maɗaukakin sarki ya rubuta maƙadiril khala'ik, wato Allah ta'ala, kataballahu maƙadiril khala'ik, Allah ya rubuta ƙaddarorin halittinsa, ababen halitta, kowa da ƙaddararsa. Kuma Allah ya rubuta ƙaddarata, ya rubuta ƙaddararka, ƙaddararta, ƙaddararsu, ƙaddararmu, ƙabala an ya haluƙar samawati wal ardi tun kan Allah ya halicci sammai da ƙasa bi hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin wa arshu alalma wai tun a wannan lokacin akwai al'arshinsa al'arshinsa tana saman ruwa kaji wannan hadisin kataballahu maqadiral khala'iq Allah ya rubuta ƙaddarorin dukkan ababen halitta kowane abu da ƙaddararsa kuma Allah ya yi wannan rubutun ne ƙabala an ya kaluka samawat lokacin da Allah ya rubuta maƙadirar khala'ik babu sammai babu ƙasai sai da Allah ya rubuta ƙaddarar dukkan ababen halitta da shekara dubu hamsin sannan aka halicci sammai da ƙasa wai tun a lokacin wakana arshuhu alal ma wannan yana nuna maka cewa farkon abin da Allah ya fara halitta al'arshi ce wannan hadithi imam muslim ya fitar da shi hadithi na 2652 hadithin abdullahi bin amr radiyallahu an ai qabala zalika kafin haka wali zalika tanaza an nasu dan haka ne malamai suka yi jayayya suka yi sabani ayyuhuma khuliqa awwalan malamai suka fara tattaunawa wai tsakanin al'arshi da alƙalami wanne Allah ya fara halitta shin al'arshi Allah ya fara halitta sannan ya halicci alƙalami ko alƙalami Allah ya fara halitta sannan ya halicci ainihin al'arshi fahunaka manyara a cikin malaman can akwai wanda yake ganin annal kalama alƙalami khulika qabala al'arsh yara annal kalama khulika qabala al'arsh akwai wanda yake ganin alƙalami aka fara halitta kafin al'arshi bi dalili qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin su shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma khalaqa Allahu al-qalama faƙala lawai awwala ma khalaqa Allahul kalama in mun dauki yanda suka fassara hadisin duk da zai zo mana bayani akan me ake nufi da awwala ma khalaqa Allahul kalama yace awwala ma khalaqa Allahul kalama wai farkon abinda Allah ya fara halitta alƙalami ne bayan Allah ya halice shi faƙala lahu sai Allah ya ce da alƙalami oktub rubuta faƙala ƙala sai alƙalamin ya ce rabbi ya ubangiji wa maza aktub me zan rubuta faƙala sai Allah ta'ala ce oktub maƙadira kulli shay'in hatta ta kuma sa'a rubuta ƙaddarar komai daga nan har a tashi alkiyama wa fi riwayatin a wata riwaya inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abinda Allah ya halitta alƙalami ne fa qala la huktub sai Allah ta'ala ya ce wa alƙalami yi rubutu wa fi riwayatin a wata riwaya lamma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lahu uktub hadisi na biyu Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 4700 Imam Tirmidhi hadisi na 1000 uku da ɗari uku da sha tara hadithin ubadati bin samit radiyallahu an wa qala tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadithun hasanun gharibun wa sahul albani fi sahihil jami hadithi na dubu biyu da sha bakwai hadithi na uku kuma ɗaya ruwayar imamu qabarani ne ya fitar da ita hadithi na dubu da ɗari dubu da ɗari biyu dubu goma sha biyu da ɗari biyar hadithin ibnu abbas radiyallahu anhuma وقال الهيثمي الهيثمي a cikin littafinsa mujalladi na bakwai shafi na 190 yake cewa rijaluhu thiqat sai cewa amma hadithu awwala ma khalaqa Allahu al-qalama amma in muka dauki hadithin awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abinda to mun tsallake was-sawabu afwan was-sawabu anna al-arsha makhluqun qabla al-qalam amma magana ta daidai Allah ya fara halitta al'arshi kafin ya halitta alƙalami. Wasawabu, zance na daidai, an al'arsha, al'arshi makhalukun, an fara halitta ta ƙabalar alƙalami kafin a halitta alƙalami. Liƙaulillahi ta'ala, saboda faɗin Allah ta'ala wa kana arshuhu alal ma'a, al'arshin safa tana kan ruwa. suratu yunus aya ta uku wa huwa qaulul muhaqqiqina min ahli ilm kuma wannan shine kauli magana ta al muhaqqiqina min ahli ilm daga cikin malamai to in ka ce haka cewa al arshi aka fara halitta sannan al kalami to ya zakai da hadithin awwala ma khalaqa Allahu al qalama to sai ya ce wa amma hadithu awwala ma khalaqa Allahu al qalama amma game da hadithin cewa farkon abinda Allah ya halitta al kalami ne fataujihuhu wadihun yanda za a fuskanci wannan hadisi a fili yake bihamdillah wato godiya ta tabbata ga Allah wa huwa shine anna awwala zarf kalmar awwala anan zarfun ne muta'alliqun biqal an koma larabci kenan akwai zarfu zaman akwai zarfu makan da fata an gane da aka awwala da ta zo a wannan hadisin zarfiya ce zarf ne kuma zarfu din muta'alliqun biqal ya kuma samu ta'alluki da qala domin awwala ma khalaq ma khalaqa Allahul qalama fa qala kaga kenan awwalan tana da ta'alluki da qala ai qala la huktub inda ma khalaqa ma khalaqahu ai lokacin da Allah ya halicci alƙalami ne yace da shi rubuta wal maqsudu abinda ake nufi nan ka nutsu hina ma khalaqa Allahu alqalama ana nufin lokacin da Allah ya halicci alqalami qala la huktub shine ma'ana awwala din nan zarfu ce ma'ana hina ma ko inda ma khalaqa Allahu awwala tana nufin hina ma ko inda ma zarfiya ce a yayin da Allah ya halicci alƙalami ba ana nufin wai farkon halitta alƙalami ba lokacin da Allah ya halicci alƙalami yayin da Allah ya halicci alƙalami qala la huktub sai ya ce da shi rubuta wato ayyiduhu abinda zai karfafa wannan wannan fassarar qaw riwayatu ruwayar lamma khalaqallahu alqalama kaga lamma ita ma zarf ce kaga lamma ita ce ta maye gurbin awwala a waccan ruwayar ko kun fahimci abin da malai yake so ya fito da shi da haka lamma wannan ruwaya ita ta sake warware mana cewa ashe waccan awwala din zarfiya ce lamma khalaqallahu alqalama faqala lahu uktub falaisa fi hadha kenan a cikin wannan babu dalilun dalili alal awwaliyati da ke nuni akan farko gaba ɗaya wannan hadisin ba yana nufin akan farkon halitta kaza ba wa inna ma dalilun ala zarfiyati al-indiyya wannan hadisin awwala din nan yana dalili ne na zarfu na indiya wato yayin da ko sa'ad da shi ake nufi ai inda ma khalaqa Allah awwala din nan tana nufin yayin da Allah kalakal kalama ya halicci alkalami wahina ma ko kace yayin da sa'adda khalaqallahu alqalama Allah ya halicci alkalami qala alhuktub sai ce alkalami rubuta qala wa madha aktubu alkalami ce me zan rubuta ya Allah qala uktub maqadira kulli shay'in har zaman nan namu alkalamin ya rubuta abinda zaka samu abinda zaka ci abinda zaka samu kawayen da zaka yi dariyar da zaka yi farin cikin da zaka yi bakin cikin da zaka yi inda zaka je inda zaka taka inda zaka kalla duk gaba ɗaya yana rubuce makadira kulli shay kaddara komai aka ce rubuta da aka ya rubuta duk abinda zaka yi tun kan ka zo an rubuta shi har kuma ka koma zuwa ga Allah ila kiyami sa'a har zuwa tashin alkiyama kayi naka zamanin ka tafi wani shi ma yazo duk yana nan a rubuce a kaddara zaka yi shekara 50 70 100 ka tafi wani zai zo ya haka haka har zuwa kiyami sa'a wa kana arshuhu alal ma duk lokacin da aka yi wannan fa al'arshin ubangiji tana tana kan ruwa an gane wa nadha'iru hadha kathiratun ire-iren waɗannan dalilan suna da yawa kama law qultu laka kamar misalin da zaka gane awwala din can ba ta farko bace ta zarfiya ce zarfi indiya ana nufin inda ma ko hina ma sai ce yayin da nace da kai yanzu kama lauquntu lak kaman fa in ce maka ne awwala ma tasilu ila al fulani ibda bi kaza kana fara zuwa guri kaza fara da fara da kaza shine ma'anar inda ma tasilu ila al fulani isarka kenan zuwa guri kaza kaza za ka fara awwala ma taqaddumu ila al-madinati al-munawwara ko nabawiyya ibda'a bis-salati fil masjid an-nabawi farkon abinda zaka yi kana isa madinar annabi shine ka fara yin sallah a masallacin annabi fa awwalu huna kaga awwal anan zarfu sa'adda yayin da take nufi wal maqsudu annaha ma'amulun li fi'il qala abin nufi wannan awwala din ma'amuli ne na fi'ilin qala awwala ma khalaqa Allahu alqalama qala lahuktub daka ita awwala ma'amuli ne na wani fi'ili na qala shi sa awwala ma khalaqa Allahu alqalama qala lahuktub ai qala la huktub lamma khalaqahu au inda ma khalaqahu ma'ana yayin da Allah ya halicce shi farkon abin da ya ce masa rubuta da aka waccan farkon ana nufin yayin da Allah ya halicce shi to farko kamar kai da aka ce yayin da ka isa garin Madina farkon abin da za ka yi ka fara yin sallah a masallacin annabi yanzu farko ya koma ne zuwa ga abin da za ka fara yi da aka farkon ba shi alƙalamin ba farkon halitta ba ne a bayan an halicce shi farkon aikin da zai fara yi shine oktob rubuta mafhum fa bi hadha to da wannan ne yazulul ishkalu wannan iskalin rikicin zai gushe maka wa yattadhihu min hadha bayani zai fito maka daga wannan annal arsha ka gane cewa al arshu makhluqun ita aka fara halitta qabala al qalami kafin a halicci alƙalami wa annahu a azamul makhluqati kuma ka yarda cewa al'arshi ita ce mafi girman halittu wa qawluhu 'ala al'arshi istawa fadin sa da yace ya daidaita al'arshi hadha juz'u aya wannan wani yanki ne na aya ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa ubangiji mai rahama ya daidaita al'arshi suratu taha aya ta biyar ja'a zalika wannan al al wato wato istawa 'ala al'arshi dinnan ya zo fi sab'ati mawadi a wurare ɗaiɗai har guda bakwai min alqur'ani alkarim na alqur'ani mai girma fi suratul a'raf wa yunus war ra'd wa taha wal furqan was sajada wal hadid kaga a'raf yunus ra'd taha furqan sajada hadid wa'annan dukkanin alaran mumun cikin ku sun san kalmar summastawa alal arshi ta maimaitu a waɗannan surori fa hadhihi sab'atu mawadi' waɗannan sune wurare guda bakwai min alqur'anil karim daga alqur'ani mai girma an gane ko nasata ala sifatil istiwa ko nasat haka ya kamata فهذه سبعة مواضع من القرآن نصت waɗannan su ne wurare guda bakwai nassat da suka nassanta ala sifatil istiwa akan sifar istawa kuma kasan istawa a cikin alkur'ani sun ce tana da ma'ana guda uku akwai istawa idan ta yi ta'addi da ala ma'anarta daban idan ta yi ta'addi da ila ma'anarta da ba akwai kuma istawa da take lazima ba ta yi ta'addi da komai ba kaman summastawa ilal arshi summastawa ilal arshi ko summastawa kai ilal sama'i summastawa ilal sama'i fasawwahunna sab'a samawat summastawa kaga istawa sai ta yi ta'addi da ila ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات kaga istawa nan da ta yi ta'addi da ila ma'anarta kasada wa amada ai thumma stawa ila samai ai thumma kasada wa amada ila sama sannan ya nufaci sama fasawahunna sab'a samawat da aka kalmar istawa da ta yi ta'addi da ila ba ma'anarta daidaito ba sannan akwai istawa alal arshi istawa da ta yi ta'addi da ala shine ma'anar daidaita akwai kuma inda istawa ta zo ba ta yi ta'addi da ila ko ala ba shi kuma nan tana da ma'anar tamma wa kamula walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma wastawa kaga ita kadai ta zo babu ila a gabanta babu ala to wannan shi kuma yana da ma'anar tamma wa kamula na fata an gane amin amin nasat ala sifatil istiwa wa huwa mu'adda bi harfi ala kaga istawa anan wadda ta yi ta'addi da harafin ala allazi la yufhamu minhu ghairul ulu in ko ta yi istawa ta yi ta'addi da ala to ba abin da za a fahimta a wannan siyakin in ba ɗaukaka walirtifa wal fauƙiya abin da kawai in ta istawa ta yi ta'addi da ala abin fahimta shine wato al'ulu ɗaukaka walirtifa shi ma dai ɗaukaka wal fauƙiya da kuma birbishintaka Allahu tabaraka wa ta'ala zakara fi'il istawa Allah ta'ala ya ambaci fi'ilin istawa thumma addahu sannan yayi ta'addi dinsa bi harfi ala da harafin ala alladhi la yufhamu minhu ghairul ulu wanda in yayi ta'addi da ala ba abinda ake iya fahimta sai al ulu daukaka thumma bayyana anna listiwa ala al arsh sannan sai Allah yayi bayanin cewa daidaitar a al arsh ne wa ma'lumun lada jami'il uqala wannan sanannen abu ne ga dukkan ma'abota hankula fadlan an jami'il muslimina ka ajiye ma raguwar sauran musulmi annal arsha cewa al arshu huwa a alal makhluqat ita ce mafi ɗaukakar ababen halitta in an yi sama, hatta ya ce kai har ma inna ba'adal kuffari wasu daga cikin kafirai la ya shahadu na bihada su ma suna ba da shaida akan cewa al'arshi a sama take kuma ita ce halitta mafi ɗaukaka. Ala Abu Umayya ibn Abi Salt wa huwa nasarani jahili ga wannan Umayyatu ibn Abi Salt Umayya ibn Abi Salt din nan fa huwa nasarani kirista ne kuma jahili wanda ya rayu a lokacin jahiliya amma da kansa yake cewa majjadullah fa huwa lil majd ahlun rabbuna fis samai amsa kabira bil bina'i al ali alladhi baharanna sawa sawa fawqa as-sama'i sarira raja'an ba shar ba shar ja'an bane sai kun gyara رجعا لا يناله بصر النا كو بصر العين ترى حوله الملائكة سورا an gane ko haka wannan ba nasaran yake cewa yace majjadullah sun gama girmama Allah fa huwa lil majdi ahlun kuma Allah ya cancanci girmamawa ba kirista ne fa yace majjadullah ai sun gama girmama Allah fahuwa shi ku Allah ahalul lil majdi ai ya cancanta ya dace a girmama shi rabbuna sai ce ubangijin mu fis sama'i amsa kabira ubangijin mu mai girma ne a sama ubangijin mu fis sama'i yana cikin sama amsa kabira kuma ya zama mai girma bilbina ali da wannan irin gini madaukaki al'arshi kenan allazi baharan nasa wanda ya rinjayi hankalin mutane su iya gano ta wa sawwa fawqa sama'i sarira sannan ya daidaita gadan mulkin sa fawqa sama'i can saman sama raja'an la yanaluhu basrul ayn raja'an kai kawo ka daga kanka ka sauke ka daga kanka ka sauke la yanaluhu basrul ayn wai ido wannan gani irin na ido tara haulahul mala'ik wato tara haulahu mala'iku sura wai mala'iku su ne haulahu a kewaye da wannan halittar tasa suran a wata ruwaya ya ce raja'an la yanaluhul basurun nasi maimakon aini basarun nasi wato idanun mutane ba za su iya samun ganinsa ba tara haulahu a wata nuska ɗin kuma tara dunahul mala'iku suran bisin ba bisad ba a wata ruwayar na fata gane da aka kaga kenan wannan abu salt duk da cewa ba nasare ne na farko ya tabbatar da jihatul ulu lillah sannan ya tabbatar da wannan halitta mafi girma ta Allah ita ce al'arshi idan al'ayatu nassun fistiwa illahi tabaraka wataala kenan waɗannan ayoyin nassi ne wajen daidaituwar Allah tabaraka wataala ala arshihi a al'arshinsa istiwa an yaliku bi jalalihi wa azamatihi ma'ana irin daidaiton da ya dace da girmansa da kuma buwayarsa subhanahu wa ta'ala wa qad fassara ulama hakika malamai sun fassara istawa bi arba'a bi arba'i kalimat kulluha mutaqariba sun fassara kalmar istawa da wasu kalmomi guda hudu dukkaninsu ma'anarsu tana kusa da juna akwai ala wartafa'a wasa'ida wastaqarra da haka wasu suna fassara istawa da ala wasu suna fassara istawa da irtafa'a wasu suna fassara istawa da sa'ida wasu suna fassara istawa da istaqarra dukkan ma'anonin kusan suna komawa zuwa ga juna wa in kana hunaka man yunazi'u fi lafazati istaqarra duk da cewa a cikin malamai akwai wanda yake ja in ja game da lafazin istaqarra a ce yana nufi yana daukar ma'anar istawa walakin la yanbaghi an yunaza fiha sai dai ina ganin bai dace ba ai jayayya game da ma'anar istaqarra cewa tana daukar ma'anar istawa li'annaha fi ma'ana ala domin istaqarra ita ma ai ma'anar su ɗaya da ala da irtafa'a da sa'ida duk daukaka ne walaysa al-maqsudu al-istiqrara al-istiqrar alladhi yalzamu minhu hajatul mustaqirri ila mastaqarra alayhi in aka ce istiqrar ba ana nufin alladhi yalzamu minhu hajatu wanda bukatar almustaqar wanda yana wato wanda ya daidaita din ila mastaqarra alai ba yana nuna cewa shi wanda ya daidaita yana da bukatuwa zuwa ga abin da ya daidaita akan nasa ba shi Allah madaukakin sarki istawa dinsa ba irin wannan bace yanzu kamar misali ka gani ina zaune akan wannan kujerar na daidaita akan ta lalle ina da bukatata domin in babu ita faduwa zani ina fata an gane to kar ka dauki istiwa'in Allah kamar irin wannan istiwa'in na sauran ababen halitta kamar yanda ubangiji ta'ala bai yi kama da ababen halitta ba fi asma'ihi wa sifatihi ina fata an gane to haka su ma ababen halitta ba su kama da Allah ba cikin sufofinsu na ainihin wato na halitta kama ya fahimu ahlul kalam kaman yanda ma'abota ilmul kalam suke iya fahimta alladhina awwalu hadhihi sifa wanda sun samu wannan matsalar ta fahimtar in aka ce istawa kamar yana nufin abin da ya daidaita Allah yana da buƙatar ya daidaita a kansa wanda in babu shi Allah ba zai daidaita ba kenan da aka sai suke ganin kai in ku haka ne ba za su fassara wa Allah istawa da irin wannan ma'ana ba bari su kore to shine ahlul kalam kenan sai suka yi tawilin wannan bi sababi hadhihi tasawwur saboda irin wannan surantawa da suke da ita a kwakwalwa alfasid wadda take gurbatacciya wa hadhal mafhum alkasid kuma gaskiya wannan fahimta ce kasasshiya wadda take kasida ba ta da wani fa'ida ko riba sai mu tashi wa sifatul istiwa min a'zami adillatil ulu inda insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah amin